بنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرة من خلقه صلى الله عليه وسلم يوم لا رواء sha ɗaya ga watan shawwal da dubu ɗaya da bai dace da tara ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya muna darasi na hamsin da ɗaya a cikin wannan littafi na zarar mustaqni wanda yau insha Allah ta'ala za mu buɗe sabon babi kenan babu sifatu salam babin da ke magana akan sifar sallah a wadda shari'ar musulunci ta farlanta mana ko ta wajabta mana ɗan wana sallah tana daga cikin zamul ibadat mafi girman ibada kuma ba a shiga aljanna idan ba a sallah cikin falalarta mai yinta in dai Allah ya karbe ta to baya dawwama a wuta sannan kuma ita ce ibadar da idan mutum yana yin ta to za ta yi masa shamaki da fushin Allah da kuma azabar Allah ta bara mutane to nan kamar yadda al'adar mai littafin take komi idan ya kawo yana yin bayaninsa dalla-dalla to zai mana bayani ne akan sifar yadda ake so musulmi ya yi sallah wannan karatun yana da muhimmanci kwarai a rayuwarmu mu iya shi tunda karatu ne da ba za mu shiga aljanna ba sai mun iya shi bayan aƙida da za ta shigar da mutum cikin musulunci to kuma idan mutum ya mutu bai iya sallah ba fa to akwai matsala malam ya ce babu sifatu sala babu da ke magana akan a sifar sallah a baya mun yi bayani akan sharuɗan sallah to yanzu kuma zai mana bayani akan sifa kama yaya ake yin sallah sifatu sala shine kaifiyatu sala yaya ake sallah shi wannan karatu ne da ba a rena shi duk daɗewa kana sallah to kana bukata a daɗa maka bayanin yadda ake so a yi sallah wataƙila wani abu ya kubuce maka wadda baka fargaba da shi to a nan sifar sallah kala biyu ne akwai sifatun kamila sifar sallah wadda take sifa ce cikakkiya akwai sifatun mujzi'a sifa wacce take ta dai wadatar ta isa saboda ita sallah tana da sharuɗa tana da rukunai tana da wajibabbun abubuwa tana da sunnoni sharuɗa rukunai wajibabbu sunnoni duka wani abu guda hudu yana tattare da sallah to mecece as-salatul kamila sallar da take cikakkiyar sallah ita ce wadda ta cika waɗannan abubuwa guda hudu mai sallar ya ba da sharuɗanta ga baki ɗaya ya ba da rukunanta ga baki ɗaya ya ba da wajibabbin sallah komai na wajibi duka kai har abin da ake cewa ma sunna wanda ba dole ba ne shi ma yi to wannan ita ce as-salatul kamila as-salatu al-kamila sallah wacce take cikakkiya wallace tashtamilu ala hadhihi al-ashya al-arba'a wadanda abuwa guda hudu mai sallan ya lura da sharuɗan sallah duka yayi mai sallan ya lura da wajibabbun abubuwa duka yayi mai sallan ya lura da ainihin wato rukunai na sallan duka yayi sannan kuma ya lura da sunnoni duka yi a sallah guda ɗaya duk abin da bai yi ba to wannan ita ce as-salatul kamila akwai as-salatul mujzi'a ita ce sallar da ta cika wannan shar'a waɗannan abun guda uku banda ɗaya tana da sharuɗai an yi su rukunai an yi su wajibabbu an yi amma mai sallar ya yi sauri bai yi sunnoni ba da abin da aka ce sunna ne ya ɗan tsallake haka to wannan sunanta as-salatul mujzi'a ta yi ba za a ce ba ta yi ba amma ba kamila ba ne limada lam takun kamila me yasa ba ta zamanto kamila ba saboda an tauye sunnoni a cikinta da haka a cikin sifofin sallah da malamin zai mana bayani yau zai ɗauko mana komai da komai ne a ciki sai ya fara da ambaton sunna ya ce yi sannu alƙiyamu inda kad min ikamaci ha wa taswiyatu safi malam ya ce an sunanta alƙiyam tsayuwa a miƙe inda kad a lokacin da ladani ko mai ta da ikama ce kad ikamati sala kad ikamati sala min ikamati ba abinda ake nufi mamu yanzu nan muna masallaci ne na jam'i wataƙila wani zai tambaye ka ya ce idan mutane suna masallaci suna jiran liman ya zo yaushe ne ne shari'a ta ce su tashi su miƙe su fara sallah lokacin da aka ce su miƙe kamar yadda shi mai littafi ya faɗa shi ne lokacin da ladani ya kai ga faɗin kajikamatis sala to ana so kai birdik ka miƙe to kenan Allahu akbar Allahu akbar ta tada iqama ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasul wannan duk zaka iya zaman ka ladani yana ta fama mai tada iqama yana ta yi kana zaune a burka kun ji wannan kaulin bari mu sharhin sai kuma zo mu faɗo su maganganun bayan wannan idan mai kiran sallah in shi ya tada ya gama wanda ba sharadi bane ba dole bane wanda ya kira sallah shi zai tada ya gama in ya kira ya tare yayi daidai idan ya kira wani dan uwan saladanin ya tayar yayi daidai in ma wani mamu ne daban ya tayar da ikama shi ma dai ya yi daidai da sharaɗin ya iya tada ikama don ba a ba da tada ikama ga kowa a ce malam bismillah ba a yi don wani za ka sha mamaki wani ya kama tada ikamar ya gagara gamawa ya yi ta yi ya yi ta yi ta ƙi ƙarewa ya yi ta zuba kabarbarin nan kiran sallah yake ne a'a ikama ne yake yi daga baya dai Allah ya taimake shi la ilaha illallah ta zo liman ya ce a daidai sau kuna mamaki ko wallahi akwai wanda ba su iya ta da ikama ba kuma babban mutum in na ce babba babba a gangan jiki yawwa babba a sifa a ido akwai wanda in ka bashi speaker kace ya ta da ikama wallahi ba zai iya ba wannan za ka gane rafkanan al'ummata tambayar da za ka yi wannan mutumin to in shi kaɗai yake sallah yake yi sai ka ce haka yake yin ta to ai ba wata gwamnati da za ta sa mai ido ba wani wanda zai bibice shi yaransa ba za su gyara masa ba matansa ba za su gyara masa wata ta ce ina jin mai gidana yana sallah amma wallahi bai iya sallah ba bai iya karatun ƙur'ani ba shekaru sama da ashirin kuma baya zuwa makaranta bai da wata makaranta ko masallaci da yake zuwa ya zauna ya ji ana gyaran addini amma ta ce wallahi na san bai iya ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu ne karatunmu na farko an so wanda yake cikin masallaci yana zaune yaushe zai fara bin liman sallah shine lokacin da aka ce kada kamar sala in ya ga dama ba fa dole bane zai iya tashi kafin kada kamar sala zai iya tashi bayan kada kamar sala wannan shine ra'ayin wasu daga cikin malamai kamar yadda mai mutal irada ce kawo a cikin littafinsa wasu kuma suka ce a'a kauli na biyu yaushe ne ne mamu zai tashi a fara sallah suka ce ladan yana fara Allahu akbar Allahu akbar ta da iqama inda wato bidayatul iqama lokacin da aka fara yin iqama ladan ya fara Allahu akbar Allah to sai ka tashi ka miƙe wannan shine zance wanda yake mai inganci kuma da yawa cikin malaman musulunci akai suka tafi kamar yadda Imam al-Mughni yayi bayani a cikin a Ibn Qudama ya bayani a cikin littafin al-Mughni bayani mai kyau ga ɗaliban ilimi za su iya koma yaushe ake so a tashi a miƙe a fara sallar bin liman shine lokacin da aka fara yin ikama wasu malaman suka ce a ana tada ana tashi a miƙe ne lokacin da aka ga liman ko an tada ikama ko ba ta da ikama ba ko ladan ya je ban daki ko ya kunna microphone ko bai kunna ba in dai kun ga liman din ku to kawai ku tashi kaga yanzu muna da kauli nawa uku ko dai in an ce ka dika mace sala ka miƙe tunda ai ka dika ai sallah ta miƙe to tashi ko kuma ana fara ikama ka miƙe ko kuma kana hango liman ya shigo masallaci tunda su da yadda abin yake liman baya shigowa masallaci sai lokacin da za a tada sallah da ka ana ganin liman sallah ta zo to kenan yana zuwa kowa zai tashi miƙe me dalili aka ce haka annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi hadisi ya zo cikin muslim yace idan ra'aytumuni faqumu idan kun ganni ku miƙe kaga ai an daina wani jayayya da gidan to amma wasu malaman suka ce to ai wannan cewa idan ra'aitu muni in kun ganni wannan khas ne ya shafi annabi ne shi kadai idan ra'aitu muni yace to kai liman kai ma idan ra'aitu muni a suka ce ba yana nufin da yana nufin duk limamai ne da cewa zai idza ra'aytumul imama faqumu ko ba ka bane kamar yadda yace idza azzana al mu'adhdhinu kaza idza qala al mu'adhdhinu kaza amma yace idza ra'aytumuni in kun ganni suka ce yanzu annabi baya nan da haka zamu yi zaman mu sai an fara iqama dan liman ya shigo ba za mu yi ba wannan kauli ne wasu kuma suka dauke shi alal umum cewa da annabi da sauran mamu duk hukunci ɗaya ne kan ana nufin yaushe ne ne ake ba na sunan shi ake ta da sallah ina fata ana fahimta to wannan kenan imamu malik allah masa rahama da zancensa za mu rufe zancensa na ƙarshe shi bai haddade lokacin da mamu zai tashi ya fara sallah ba ya ce ya danganta in yana da uzuri a bashi akan uzurinsa ya ce akwai marasa lafiya akwai mai ciwon kafa akwai mai kaza akwai mai larura alwala akwai mai kaza idan ka ce masa ya tashi daga yin kadika mata sala in yana da larura wataƙila limamu yana da ɗaukan lokaci wajen daidaita sahu kafin a je a gyara sahu a yi kabbar harama alwala su tawar ware fa ya ce ka shi lokacin da ya ga dama kawai da haka a malikiya bai haddade wani lokaci da mamu zai tashi ya bi liman sallah ba ya ce mutane suna da sabani kowa yana da irin yanayi da yake ciki wanne ne zancen da fi inganci a ciki shine idan kun ga liman ku tashi kwan dan annabi ya ce idza ra'aytumuni faqumu idan kun ganni ku tashi ku miƙe kenan masallaci ana tashi ne a miƙe a jira iqama ba ikama ce za ta jira mamu ba don kada wani abu ya zo wuce ba kuna tare da ni yawwa don haka da yawa daga cikin a malamai sun tafi akan wannan fahimta a ta yaushe za a tashi a miƙe a fara sallah to sai magana ta biyu a cikin jumlar wa taswiyat as-saff wa taswiyatu as-saff da kuma daidaita sahu a nan gurin an so ga imam da mamu su daidaita sahu idan za a yi sallah taswiyatu as-saff shine ta'dilu as-saff daidaita sahu wani zai iya cewa hakkin waye ne daidaita sau a masallaci hakkin liman ne nauyin liman ne ya daidaita wa mamunsa sahu kafin ya kabar haram ma'ana responsibility ɗinsa ne kar ya yi kabbaran harama sai ya tabbatar masu binsa sallah sun daidaitu kenan aikinsa ne mukallafin ne bil'inayati biman wara'ah ya kula da waɗanda suke bayansa ya daidaita sahu ya umarce su bisaddil furaj a toshe duk wata kafa sannan kuma ya bibici sahun ya dudduba ba sunna bane kawai liman ana gama ta da kama Allahu akbar a'a ana so ya dudduba ya tabbatar ko kafin a tada ikamar ko bayan an tada ikamar duka yana da wannan yancin ya dudduba wannan masuliyatul imam ne kuma yana da hakki ya ba da umarni komin girman mutum komin sarautarsa komin iliminsa komin malantarsa kuma limamin nan komin talaucinsa komin kaskancinsa komin rashinsa komin rashin wadatarsa shi kuma a lokacin shi ne liman shi zai ce kai gyara yana da hakkin in ya gasbe ka daidaita ba sai ce gyara don ana iya samun ka ga mutum babba da darajarsa da kimarsa amma bai damu da daidai sau ba sai ga wannan yayi gaba wannan yayi baya to shi kuma aikin liman ne ya samu ya sa a samu muhadatul manakibi wal aqab da kuma jam'i na ka'ab da idanun sau ina ne ake daidai sau kafada ka tabbatar kafadin mutane yayi daidai yaushe ne ake gane sau bai daidai ba wannan kafadar sa ta yi gaba wannan ta yi ta baya wannan ta yi gaba wannan ta yi ta baya wannan kirjin sai fito wannan ya koma to kaga yawanci su mutane me suke duba an daidaita su kafa a'a kafadu ma sai sun daidaita sannan kuma idanuwan sawu idan sawun kai kalli na wancan wannan ma ya kalli na wannan wannan ma ya kalli na wannan shine yadda ake gane sahu ya daidaita ko bai daidaita ba sannan kuma daga cikin daidai sau shi ne wato toshe kafa kar a bar gab za a zura wannan kofin ko za a tura wani ko da kafa ba ta kaɗe da kafa ba inda ta yi seti da ba a bar wata kafa da za a iya zura wani abu ko wata dabba ta shiga ko wani littafi ya shiga ko wani abu ba to sahu ya daidaito su ake yi mai seti kar wata kafa ta yi gaba wata ta yi baya kada wani kirji ya yi gaba wani ya yi baya duk da kake ji annabi yana cewa istawu wa atadilu wa suddul khalal ku daidaita ku yi daidai ku toshe kafa shine suddul khalal ai suddul furaj kada a bar wani kafa wata ran annabi ya ce har ya zo zai kabar sallah kamar zai kabara sai ya ju sai yake cewa ku fa daidaita sawunku saboda na gani shedan yana ta shiga tsakanin kafar wane da wane tsakanin kudin da shedan yana shiga in ba ku daidaita ba to shine mutum zai samun wasu wasi a sallarsa kana kabbara sallah sai kama tunani kai ne bandauri ka tsallaka sabon gari daga nan ka tafi kura ka tsallaka ka je kai ta yawo duk a cikin sallah kai wani ma fa an Nijar yake zuwa je dawo kamar an gama azar wallahi me yake jawowa shedan ne da kuka bari a tsakanin sahunku ba ku daidaita ba to yana shiga sai rika sa muku wato wasi. sannan kuma sa tashwishi a cikin sallah bata sallah da rafkanwa ya ci sa maka tunani duka rashin daidaita sahu yake jawo inda za a haɗu a yi sahu ya seti to wannan da Allah ya sunna kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a cikin hadisi la tusawwunna sufufakum ko dai ku daidaita sahunku aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum ko a wata riwayar qulubikum ku daidaita sahunku ko kuma Allah sai ya saba tsakanin zukatan ko fuskokin ku malamai masu sharhi suka ce wannan hadisi akwai hadari hadarin shine ashe kin daidaita sahu kan samar da sabani tsakanin mutane ku ta fada da juna ba na son ka ba ka sona ina fushi da kai kana ta fushi da ni mu ki samun daidaituwar ra'ayi da fahimtar juna kullum in kana sama ni ina ƙasa in kana kudu ina arewa in kana wuri ba na wurin in ka faɗa ba na yadda kuma ba wani abin da ya haɗa mu ba neman tuwo ya haɗa mu ba neman aure ya haɗa mu ba komai ba kurin ku ci saɓani me yake kawo muku faɗa da rashin jituwa tsakaninku saboda ƙin daidaita sau suka ce ashe daidaita sau kenan wajibi ne tunda in ba ku yi ba har zai iya kawo muku abin da yake na haram ne samun saɓani da faɗa a tsakaninku da masallatanmu na gargajiya da suna jin wannan ko limamansu suna gaya musu wannan to da ba su kashe masallatansu da ƙin daidai sau ba wai yanzu yana daga cikin sifar masallaci da za a ce ba na ahalus suna bane a ƙi daidaita sau da gangan ka duba dan Allah jahilci da rashin wayewa liman din ya bar aikin da ya kamata yi sannan mamun kuma sun bar karatu yaya aka yi za ku yi sallah ba ku da sahu ba yanzu akwai wasu masallaci a garin nan kowa da wurin zamansa juma'a ba wancan yana can wancan yana can za a iya tada sallah ka ga fili ba tsallako ba ba a cika ba malaman bid'a ya kamata ku ji tsoron Allah wannan shine son annabin to daman ba mamaki tunda kaji suna ta cewa ba sai an yi aiki da hadisin annabi ba nan ce kofar dama inda ta bude ba sai an yi aiki da magana annabi ba in ku ba a yi aiki da magana annabi ba a ga bala'i a rayuwa in ba a yi aiki da magana manzon Allah ba a kasa samun kwanciyar hankali da nutsuwa da aka ku daidaita sanku a sallah masallatan gargajiya na cikin unguwanni masallacin gargajiya na juma'a limamai ku ji tsoron Allah ku gaya wa mutane gaskiya daidaita sahu addini ne shari'a ne ibada ne kar a yi sallah ba daidaita sahu ba maganan wancan yana can wancan yana can kowa yana wurinsa ba ta taso ba kowa ya mammatso asali a shari'a bai halatta sahu na uku ya kama ba na biyu bai cika bai halatta sahu na biyu ya kama ba na ɗaya bai cika ba to ina ga kowa ya je jefar da sallayarsa a gindin bishiya kun gargajiya ke nan haka ake azhar haka ake al'asar haka ake magariba isha'i yanzu kamar nan masallaci a zo ana sallah kawai wani sai ya zama bakin shagonsa sai ya fito ya wullo sallayarsa kawai sai ka bara yana jin speaker sallar ka bata yi ba dole sai an samu haduwar sahu ba a yin sallah sahu bai cika ba da aka magana wancan can jefe can jefe can jefe wannan wannan sabon Allah ne ku gyara sahunku kuma masallacin nan da na maza da na mata duka akwai abin da ma ba a kula yawanci wasu masallacin na mata su ma ba sa daidai su ba sa dai yawanci mata ba sa daidai su su kuma aka ce wai girman kai iya ne da su wasu daga cikin su hajiya ce ita ba za a zuwa hadu da ita ba kaga ba daidai bane kuma me yasa ba sa ne babu ta'lim ba karantawa ba wanda yake shiga ya koya musu addini an bar su kawai suna son Allah sun zo masallaci amma ba a tambihi ba a fadakarwa dan adam ko idan ba a fadakar da shi ba ba a yi masa wa'azi ba to zai yi barna da haka daidai sauran shari'a ne kuma addini ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa kullum kamar yadda riwaya ta zo bai taɓa ta da sallah ba sai ya ce istawu istawu ba istafu ba ba an an ji wani liman yana cewa safu safu da fa a a wannan hausa ne liman istawu wa wa istawa alal arshi ya daidaita istawu ku daidaita istawu a daidaita tarasu ku haɗu suddul khalal ku toshe dukkan kalan wata kafa ko wani rami rami kullum annabi sai ya ce istau ko saffu ko sauko sufufa ku ku daidaita sahunku lafuza da dama malamai suka ruwaito da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa idan an zo daidaita sahu abinda wasu mutane suke yi a yau da sunan daidaita sahu suna tashaddudi shi kuma ba daidaita sahu bane matsayi sahu a matso a takura a ai annabi ya ce a daidaita a hada sahu sai mutum ya zo ya matse ka wallahi wannan ba addini bane daidaituwa daban matsa mutane kuma daban ba annabi ba cewa a matse ba ina fatan kuna gane ba cewa a matsu ba ba haka faɗa ba cewa a daidaita to amma sai ga wani shi wai mai tsoron Allah an cika fasau sai malam nan matsa matsa matsa kai kamar ma wani yiko yake matsa matsa kai ma ka matsa yanzu ita kure in yace matsa ka ce ba zan matsa ba ka ce ka zauna a sau na biyu kwarai kuwa kwarai kuwa idan an zo za a tada sallah aka ga furaj aka ga kafar da ɗan adam zai iya shiga to yana da dama ya ce kai matsa kai matsa idan kuwa za a iya daidaitawa a yi sallar a cikin nutsuwa to a yi sallar a cikin nutsuwa da kushu'i da sakina shi ya fi alkhairi akan yana neman falalar sahun gaba ya takure mutane wallahi wani sahun malam an yi shi gan shi a haɗe gaba ɗaya gaba ɗayan sai yake yaro ya ya rike da kasan sarka aka sa masa ba daidai ba ne da ‘yan uwa da suke zuwa sai wani kuma shi tun da an ce a daidai sau sai zo ya ban baki haka haka ba za ga haka Allahu akbar haka wai ai saboda an ce me an ce a daidai sau kalle yadda kafa ta fata sai ka ce wani gwamin jaki ya haka ya toshe nan nan ma ya toshe haka ka duba wannan ba daidai sau bane tsayawa za ka yi normal yadda Allah ya yi ka kaga yanzu ni tsayuwa ta normal kaga haka ban fadada ba ban kuma matse ba irin sallan mata ba a kawai ka tsaya yanda Allah ya ka alasa liqatik to wannan shine shi ma yanda kake shi ma yanda kake amma duk lokacin da wani yayi haka ya raba kafarsa haka ya dada dagowa ya raba haka to ya shiga hakkin wani kuma shi kansa bai ji daɗi ba ina fatan kuna fahimta to kenan mutum zai tsaya yanda Allah ya yi shi ya tsaya kai ma haka ka tsaya sannan maganar mutum ya ɗauki ƙafa ya ɗora ƙafarsa a jikin ta wani ya lafka maka naman ƙafarsa ba ta fata so ba ba haka aka ce a yi ba gaskiya cewa aka yi a daidaita yanzu misali duba ya tsuna ɗin nan kaga ai na daidaita su a haka ko amma yanzu wannan ya hau wannan to wani in an ce a daidaita sai ya ɗora maka ƙafarsa haka kana janyewa yana da lafka maka kana janyewa yana da lafka maka haka ba daidai ba ne wannan kuskure ne sai ma ya gama kamar kana da makarancin tsoron Allah baka daidai su ko kuma wani idan an zo wai dole wai sai ya doro dunduniyarsa ta taba dunduniyarka ka gane irin wata ira kai baka tsaya daidai ba sai kuma ya maka haka sai ya yi haka da kafarsa ya yi haka da kafarsa ma'ana dai a haɗe a'a ce aka yi inda kowa zai tsaya inda Allah ya shi kaga ai kafata a haka tana kallon alƙibla ko kai ma taka tana kallon gaba ka ajiye ta ka na ajiye ta to sai daidai a haka da ka ku daina taka kafan mutane shari'a ba cewa ta yi a take kafan wani ba kuma shari'a ba cewa yi ta ci ta yi menene a ban kabini ko a babbake to ba babbakewa ci shi ba ban sani ko ana fahimta sannan kuma shari'a ba ta ce a zo a matse mutane ba yanzu wani malam iya da larura baya iya sujjada kyakkyawan sujjada saboda yana da ciwon gwiwa ko ciwon kafa yana buƙatar dan space ko yaya in an yi sujjada sai ya dan goce haka to ka zo ka matse shi ya za a yi sujjada mana ka zo kai sujjada ka ji hannunka ya danne tumbinka wannan ma ya danne amma ɗaya haka ba yanda za ka yi yan uwa ne ustazai wai suna ake yi a'a ba cewa aka yi a matse saho ba cewa aka yi a daidaita sahu ya yi daidai za a iya yin daidai ko ba a takura ba za ka iya jera mutane a layi su daidai ba tare da sun takura juna ba ina fata ana fahimta sannan kulawa da saman farko sai na biyu sai na uku sai na hudu wa haka za da walai shi ma yana daga cikin daidaita sahu hatta ya takamal asaf alladhi qablahu sahun da yake kafin shi ya cika sannan ya cika sannan ya cika irin masallatai da kake ganin ana sallah wani kuma ya je kabbara a can baya saboda ya jona cajin waya ka kashe kanka ka rushe sallarka yanzu abun mamaki wai akan cajin waya mutum ya kishi da sahun sallah ai shi mai larura ne sai ya zo jona ya caja sa ƙarshen masallaci sai ya kabbara sallah to ba a yi kuskure ne kuma irin wannan jami'an masallaci idan an gani sai a cire wayar yawa ka zaro ta sai ka taho da wayar za ka ga ya biyo ka wallahi ka taho da wayar sai ka sa masa ita a sahu sai ka ga ya taho ya biyo ka da yan bin inuwa masallaci ranar juma'a duka sabon Allah ne wannan da waɗanda suke bin masallaci a bakin shagonsu duka sabon Allah ne wannan ba shari'a ba ne da wanda yake zama a ƙofar gidansa ya ƙi ya zo ya cika sabu shi ma duka sabon Allah ne ba shari'a ba ne sallar gargajiya ce Allah ba mu ikon gyara to mu je gaba wa yaqulu Allahu akbar rafi'an yadayhi madmumat tayl asabi mamdudatan adwa mankibaihi kasujud to malam yace a cikin sifar sallah yanzu mun fara sallah ko tunda mun daidai sahu sai kuma mutum ya ce Allahu akbar daga cikin abin da mutum zai fara zai ce Allahu Akbar ba a cewa Allahu Akbar sai liman ya daidaita sahu ya yi kabbara ba a riga liman kabbara harama malamai sun yi tufaki duk wanda ya riga liman ɗinsa kabbara harama ko ya riga ya sallama sallarsa ta lalace ba a riga shi da haka in sahu ya daidaitu sai ku jira liman shine mai gidan ku a wannan sallah sai ya yi kuyi إذا كبر الإمام فكبروا إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد sai ya yi kuyi sai ya yi kuyi haka aka ce liman zai kabbar harama menene kabbar harama ai kai ma a wasu kana ce ai wani yayi harama me yayi harama yayi niyya ya hau hanya ya tafi ya fara kabbar harama kabbar haramar fara sallah sannan kuma sai mamu su yi kabbara ba da takbiratul imami bayan liman ya yi kabbara haramarsa ita kabbara harama wannan Allahu akbar din rukuni ne daga cikin rukunin sallah kaga can mun karanta sharuɗan sallah mun kula da su yanzu mun fara rukunai ba zai yi ai sallah ba kabbara harama ba la tanaqidu illa biha babu sallah in ba ai kabbara harama ba duk wanda ya yi sallah bai kabbara harama ba babu sallarsa me yasa aka ce da ita kabbara harama kabbara harama li'annahu idza kabbara biha idan mutum yayi kabbara to tahrumu alaihi ashiya abubuwa sun haramta kabbara harama yayi harama sallah to haramun ne ya aikata duk abubuwan da da suke halal ne gare shi kamar misalin abin da ya shafi cin abinci sha magana da sun sauran wasu abubuwa haramun ne a gare shi kamar yadda ake cewa ahrama bil hajji wani yayi haramar hajji yayi niyyar hajji wal umra to sai a ce ba a aske gashi ba a lulluba kai haramun ne a fesa turare haramun ne a kusanci mace haramun ne a yi kaza to kaga yayi harama da haka da ya haraman nan haramun ne ya aikata waɗannan kai ma ka yi kabbara harama haramun ne gare ka kai magana haramun ne gare ka ka ci abinci haramun ne gare ka ka sha da sauransu waɗannan abubuwan duk da suka zama da mubaha ne halal ne gare ka qabla takbiratul ihram kafin kai kabbar harama yanzu sun zama haramun ne a gare ka wannan shine dalilin ce mata kabbarar harama din lafazin ta shine Allahu akbar lafazin shine Allahu akbar abin da ya sa malami ya kawo ta malamai sun faɗa cewa duk wanda ya zo yin kabbar harama bai ce Allahu Akbar ya faɗi wani lafazi ba ita ba to sallar ba ta yi ba kamar yaya a Allahu Akbar ai sunan Allah ne ko to sai wani ya zo ce subhanallah sai ci gaba da sallah bai kira sunan Allah ba ko Allahu Karim ya ci gaba da karatu ina fata ana fahimta ya faɗi wata kalma da ba Allahu akbar ko kuma ce la haula wala quwwata illa billah sai ci gaba kaga dai ya ambaci Allah ko to duk wani wanda ya zo da wani lafazi na zikiri ai Allahu akbar zikiri ne walhamdulillah ma zikiri ne wallahu akbar ko la ilaha illallah ma zikiri ne to duk wanda ya zo da wata kalma ba Allahu akbar ba ya bude sallah da ita to ba ta yi ba bai yi ba saboda me abin da ya zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama riwayar Imam Muslim hadisin musiu salatihi annabi cewa ya wannan bawan Allah da yazo yace irji fa salli fa innaka lam tusalli da yazo koya masa sallah sai manzo Allah ya ce idan ka zo idan aqamta ila salati fa kabbir in kai iqama ka tashi zaka yi sallah to zaka yi kabbara me kabbara Allahu akbar thumma thumma qra ma tayassara ma aka min alquran a karanta abin da ya sabo gare ka na alqurani kenan annabi ma cewa ya ce Allahu akbar to bai halatta ba a kauce wa wani zikiri a kaucewa Allahu Akbar a ji a ɗauko wani zikiri ba shi ba. To, akwai maganganun malamai da suka saba wannan. A wurin Imam Abu Hanifa ya ce a ya halatta mutum ya faɗi wani abu Allahu Akbar a mazhaba ta hanafiya. In baka ce Allahu Akbar ba, ka ce Ar-Rahmanu Akbar. abu hanifa ya ce allahu kan ba sunan allah ba ne aka ce sunan allah ya ce arrahmanu ba sunan allah ba sunan allah almaliku sunan allah za ka duk wanda ya zo ce arrahmanu akbar ya kama sallah ko ce qul huwallahu ahad ya ci gaba da sallah wani lafazi da ba allahu akbar ba in ji imam abu hanifa ya ce sallarsa ta yi ba wani wanda zai ce masa sallah ba ta yi ba aka ce me dalilin ka ya ce ga qur'ani ya ce aman tazakka wa zakara isma rabbih fa salla Allah ya ce kad ablaha man tazakka wani shahid wa zakara isma rabbih ya ambaci sunan ubangijinsa fa salla ya salla ya ce wanda ya ce ar-rahmanu akbar al-quddus akbar ko ya faɗi wani lafazi bai ambaci sunan Allah ba to Allah ce wa zakara sma rabbih ya ambaci sunan ubangijinsa fa salla kuma ya salla da haka a mazhabar hanafiya yace shi ya halatta ka ki cewa Allahu akbar ka faɗi duk waɗannan lafuza in dai ambaton Allah ne sallar ka tayi to Imam Abu Hanifa ya yanko ruwa malamai suka masa ca suka ce a'a a'a a'a me dalili suka ce ba mu taba jin wani sahabi ba ba mu taba jin annabi ba ba mu taba jin wani ya faɗi wani kalma da zai sallah ba da Allahu akbar ba da haka dawwamar su duk sallar da aka yi a duniya aka waito mana ita Allahu akbar ake bude ta yaya Abu Hanifa rahimahullah zai zo ya ce a ce Ar-Rahman akbar ko a faɗi wani lafazi suka ce wannan dawwamar yana nuna haka annabi ya ce kuma ba za a canja wani ba sai ya ce ku gane dan ba a yi ba ba shi ke nuna bai halatta ba ya ce ga ƙur'ani ya ce wa za ka rasma rabbihi fa salla ya ambaci sunan ubangiji kaga ya ambaci sunan ubangiji fa salla sai suka da suka ce ai ayan ma da ka kafa hujja abu hanifa gaba ɗaya ma ba akan wani abin take magana gaba ɗaya ayar ma tana magana ne akan sallar idi kad aflaha man tazakka ya rabauta wanda ya cire zakatul fitri shine abin da ake nufi da man tazakka kaga cin ake magana daban kad aflaha man tazakka fasarata ya rabauta wanda ya azumi lafiya ya cire sadaqatul fitri ko zakatul fitri shine man tazakka kaji an gama wannan wa zakara isma rabbih fa salla wa zakar isma rabbih ranar sallah yayi ta yawan ambaton ubangijinsa Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd Allahu akbar kabira walhamdulillahi kaseera wa subhanallahi bukratan wasira shine wa zakar isma rabbih fa salla sai kuma ya tafi sallar idi kai sun gama da mala abu hadif karatu kenan kai Allah mala abu to ya za a yi sai zance ya tsari don haka maganar ambaton wani lafazi ba Allahu akbar ba idan an zo buɗe sallah ko da ku a wata masaba cikin masabobi an faɗa ra'ayi ne marjuhi ba rajihi ba in an ce marjuha wanda yake rauni yana da an rinjaye shi ba shi ne rajihi ba ba shi ne rinjaya ba Allah ya sa kuna fahimta Allah ya sa kuna gane mu ƙara gaba ko sai malam yake cewa rafi an yadaihi madmumatil asabi idan mutum ya zo yin kabbara harama to yanzu sifarta shine rafi an yadaihi yana mai daga hannaye kenan ba kabbara harama ba ana yin ta hannu a ƙasa bane ba dole sai an daga hannu shine rafi an yadaihi madmumatil asabi ya hade yan yatsunsa kenan Allah ka gani rafi ne dai wannan yadu wannan yadu Allahu akbar kaga rafa'atu na ya na daga hannayena madbu na hade su kenan a fassara malama ba ba ba farrashe su ake ba kar mutum ya zo ka bar haram Allah kalli Allah a wannan idan kwallo kake kenan ya ake hadewa haka a yanda mai littafin ya faɗa to sai suka zo suka ce wannan maganar ta mai littafi maganar ɗaga hannu an sallama masa shi mai wannan littafi cewa ba a kabbar harama sai an mai sai an ɗaga kenan abin da ake nufi kar wani yana zaune a kan gadonsa kawai bai tashi ni ke daga hannu bai ce ya kabbar harama dole sai ka ne sai ka daga sai dai mai larura da bai da lafiya kuma hannayen suna ciwo ko na makamanci wani aka ce an sallama an yadda dan an samu sahabi sahabi sama da sahabi 60 sama da sahabi 60 ya ruwaito cewa ba a kabbara harama sai an daga hannu to kaga kudu abin da aka samu sahabi wajen 60 yana yi to ai zance ne ya girmama shi yasa ma suka ce kusan ma mutawatiri to sai maganar madmumati ila asabi a hade dam haɗe ‘yan yatsu dole ne in za ka kabbar harma sai kai haka hannun a haɗe yatsun a haɗe to me aka samu a riwaya sai aka ce ba a samu riwayar da ta ce annabi ya dunkule ba ba a samu kuma riwayar da ta ce annabi ya bude ba to ya za a yi shi mai littafin nan me yasa ce magmuma sai da asabai suka ce ijtihadi ne kokari yayi to ya za a yi al'itidal a yi tsakatsaki kawai kai baka dunkule hannun ba kai kuma baka baje su ba shine ya za ka yi Allahu ka gani Allahu kamar yadda normal yadda hannun ka yake ka gani kai baka bude su haka ba kai kuma baka me baka haɗe ba to wannan shine al'itidal tsakatsaki kawai Allahu akbar kenan hannunka yadda yake shi za ka yi Allahu akbar daga hannu za a daga dunkulewa a ba za a dunkule ba watsewa ba za a watse ba amma za a yi abasu yadda suke Allahu akbar wannan shine ya zo daidai kuma ya zo a riwaya sannan kuma har yanzu a cikin sifar sallah jama'a ana son in mutum zai sallah shi din ya kalli alƙibla sannan ya hannayensa da zai ɗaga ya kabbar haraman su ma sai sun ga alƙibla kamar yaya wannan kaf din batinul akub cikin hannayen su ma haka Allah wai kana nuna wa Allahu akbar nan din yana kallon gabar wannan tafin shi ma yana kallon gabar kenan duk wanda ya zo kabbar harama ya Allahu akbar haka Allahu akbar yanzu nan gaba suka kalla ƙasa suka kalla ina fata ana fahimta kar a watsa su haka Allahu akbar a a su kalli gabar Allahu akbar kun fahimta su kalli gabar ana so su kalli gabar To, sai kuma matsala ta biyu. Amin. Muna da kabbarar harma, muna da ɗaga hannu, aiki biyu ne ya haɗu mana a lokaci guda. Malamai sun yi magana to yaya za a yi a haɗa wannan abu guda biyu, daban-daban ne ko a haɗe ne. Akwai ƙaunin da ya ce, za ka ɗaga hannayenka, Allahu Akbar, kana fara kabbara kana daga hannu kana gama kabbara kana sauke hannu Allahu akbar ka gani Allahu akbar Allahu akbar kana Allah ka daga akbar ka sauke kenan a tare ka ji daya Allahu akbar sai ka daga sai ka sauke sai da ka fara yin kabbarar sai kuma kame sai ka daga akwai kuma ka daga hannu shiru sai da ka sauke Allahu akbar sai da ka daga hannun sannan sai ka doke kabbara wannan shine kauli guda guda uku Hafiz ibn Hajar Allah ya masa rahama yace an yadda da maganganun nan guda biyu a yi kabbara a tare sannan kuma a a daga hannu sannan sai a kabbara ya ce amma ba a taba samun riwaya da ta ce mutum sai ya yi kabbara sannan ya daga Allahu akbar sannan ka daga yukabbiru sun mayar fa'adaihi ya ce ma ƙalibi ya ahad babu wani magabaci da aka sani ya tafi akan wannan ra'ayi kenan shi a wajensa ya raunana wannan ƙauli na a yi kabbara sannan a daga hannu kuna tare da ni? fai to yanzu kawai mu hutar da kanmu wanne ne ya fi daidai yawwa wanda yake daidai shine Allahu akbar Allahu akbar ma'ana kana kabbara kana daga hannu kana gama kabbara kana sauke hannu shine daidai ya dace da sunna kamar da aka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan shine tabbata a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to sai matsala ta uku akan daga hannu da kabbara a ina ake dora hannun sitin ina ne akwai magana farko Allahu akbar Allahu akbar sitin ina ka faɗa Allahu akbar ko Allahu akbar ya zama dai me inda za a auna dai ka ka tinkari ina ka faɗinka ka ji ɗaya akwai kuma Allahu akbar kunnuwa Allahu akbar ka faɗa Allahu akbar kunnuwa Allahu akbar kafada Allahu akbar kunnuwa riwaya biyu duka malamai sun yi bayani cewa mutum idan zai daga in zai yi kabbara harma yarfa yadayhi hazwa mankibaihi kabbara haraman nan ana daga hannu ne jama'a daidai saitin kafadu kuma wai kunu raf'uhuma ma'a bidayati takbiri zaka daga su ne tare da fara kabbara wantiha iha ma'a nihayati takbiri ko wantiha takbiri ko wantiha raf'i ma'a nihayati takbiri kana daga hannu yana karewa kabbara tana karewa wannan shine abinda aka tabbatar akwai maganar kunne amma wanne ne yafi inganta na ina na kafadu na kafadu to sai matsala ta gaba shine a ai kabbar harama ɗaya ne daga cikin kabarbari to sauran kabarbari ba ana daga masu hannu ko ba daga ba yanzu wannan kabbar harama ba mu da kes mun san ana mata ɗagan hannu ko to kabbar da za a tafi rukuyi ba da wanda za a dago daga rukuyi waɗannan wurare kai akwai ma masu ƙara na hudu lokacin da ka gama tahiya za ka tashi waɗannan wurare ana kabbara ko ba yi suka ci ana daga hannu kuma daga wasu malamai sun ce mustahabbi ne a duk inda za ka yi waɗannan kabarbari guda hudu mustahabbi ba dole ba mustahabbi su ma ka yi ne ka daga hannu kamar yadda yanzu akwai riwaya cikin sifar salatin nabi shek nasiruddin albani ya kawo wasu kuma malamai sun ce a abinda aka rawaito annabi yana yi a sallar farilla kabbara harama to wasu sun ruwaito a nafila ana iya dukkan bara ka daga mata hannu ka daga mata hannu ina fata ana ganta to sai mu tsaya mamdudata hazma manki bai ko ka sujudi kamar sujjada wato ana nufin wata kunu ya dahu hannayenka guda biyu za su zama to daidai kafaɗinka ka halati ma fi sujudi kamar yadda suke a sujjada to ga wani karatu a'a kenan ashe idan mutum yayi sujjada in mutum ya sujada tafin hannayensa suna daidai kafaɗinsa in kai sujada ka kafa goshinka a ƙar haka to ya kamata ka yi sujadan nan tafin hannunka ya zama mai daidai kafaɗinka duk wanda ya sujada ya sa tafin hannunsa setin kunnuwansa kenan ba daidai ba kun ga shi sa ya aka ce mu koyi sallar don mu samu ɗan yaro ƙarami a nan ba a nan duk manya yawa ya kai ba bari mu ɗan gwada mu gani ku kula ga shi a rubuce ce ka sujudi ko yawwa hau kan teburin hau bismillah daman ga kaga kana kamar roƙo ka kai juya nan haka yawwa jama'a ina so ne a kula ka yi sujada guda gaba yawa yawa yanzu kun ga yadda ya sujada kun ga hannayen ko kaga ga kafada ga yatsun hannun ga kafada ga yatsun hannun yanzu nan ya dan matse saboda kan teburi ne ya kamata a ce ya fi haka ne ya kamata ya dan dan iyo gaba kada yawa yawa ibaya da kafa ka kadan ai tsoro yake ni kai rikito to yanzu a nan gurin kun ga shine abin da mai littafin yake kasujudi wato yanda kai kabbara harama a tsaye ha yanda kai kabbara harama a tsaye hannayenka suke didi kafadinka to haka wannan hannun ake so ka kifa su su kalli ƙasa kuma setin kafadinka setin kafada a kabbara harama setin kafada idan an yi sujjada abin mamaki ma wasu aka yi da mushabbahun ma bihi cewa aka aka kwatanta ma da na sujjada ne to yaya mutane suke za su yi sujjada mutum sai tura hannunsa nan tura hannunka gaba ka gani duk wanda ya sujjada kaga ya san hannunsa daidai kunnuwansa ko daidai kansa kaga wannan ba daidai bane kenan haka ne to sai mu kula kada hannu ya zama mai daidai daidai kunne abin da aka fi so ya zama daidai ina daidai kafada to kaga sallan nan tana bukata a je mata makaranta gaskiya sauka barakallahu fi shine ma'anar kasujudi wato kamar kamar sujjada insha Allah ta'ala a wani sati zamu zo zamu dora karatu akan liman zai hakkin liman ne ya jiyar da na bayansa menene hakkin liman ya jiyar da mamu hakkinsa ya jiyar da su kabbar harama to hakkinsa ne kuma ya jiyar da su karatu ko ba hakki ba ne ko ba kyautatawa ce ina fata ana fahimta to shine karatun da za mu dora insha Allah tabaraka ta'ala dangane da kabbar harama abinda na manta ban faɗa ba a can imamu shafi akan abin da ya shafi bani bani bani wannan abin da Allah wajen kabbar harama da faɗin Allahu akbar din ka san su hanafiya sun tafi akan cewa za a iya faɗan wani lafazi ko to shi imamu shafi sai ya raba kafa yace ba na tare da hanafiya ɗari bisa ɗari amma kuma ina goyon bayan in an in dai lafazin Allahu akbar din ne aka aka aka juya shi kamar a ce Allahu akbar a shafi'iyya ba ce ake Allahu Akbar ba normal to shi a shafi in kace Allahu Akbar akwai kuma ya halatta a wajensa to akwai magana kuma canja watakila a mai da Allahu ya zama na farko ai na ƙarshe ko akbar din ya zama na caccanjawa dai ya zama lafazin duka malamai sun yi magana akai a zancen da yafi inganci kar a canja abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa dan abinda annabi ya faɗa da abinda ya aikata shine rayuwa kuma shine ce mana sallu kama ra'aytumuni usalli wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allahumma